الله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار أما بعد أيها المسلمون فإن أغلى ما يملك الإنسان المسلم في هذه الحياة هو دينه الذي هداه الله إليه إن الدين عند الله الإسلام ومن لقي الله بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ومن يبتج غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والدين الإسلام لا يتفق مع دين المشركين ولذا قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي تعتقدونه من الكفر ولي دين الذي أعتقده من الإسلام فأكثروا عباد الله من سؤال الله تعالى الثبات في الدين فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومع هذا كل يقول الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركر إليهم شيئا قليلا أيها المسلمون اعلموا أن المصيبة في الدين لا يساويها مصيبة لأنها من أعظم المصائب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا والمصائب تكون في في مال الإنسان وفي بدنه وفي مسكنه وفي أهله وكلها تهون وتسهل أمام مصيبة الدين فمن أصيب في دنياه بموت أو خوف أو جوع أو فقر أو مرض أو غير ذلك فهذا نقص من دنياه ما قدر عليه ثم إن صبر واحتسب ورضي عوضه الله خيرا منه ولذا يقول بعض العلماء إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي عليه وأحمده إذ رزقني الصبر عليها وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب وأحمده إذ لم يجعلها في ديني والمصيبة في الدين إما أن يبتلى بالمعاصي والتهاون في التمسك بتعاليم الدين كأكل الحرام والزنا وسماع الأغاني واعتقاد السوء أو يبتلى بما هو أعظم من ذلك كالشرك والكفر والنفاق والانحراف عن الجادة ومن عز عليه دينه هانت عليه نفسه وماله وجاهه ومن عز عليه دينه لا يتحرى من فتاوى العلماء ما يروق له وإنما يجتهد في البحث عن الحقائق ومن هان عليه دينه يبيعه بمتاع زائل يا بائع الدين يا بائع الدين بالدنيا وباطلها ترضى بدينك شيئا ليس يسواه حتى متى أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يهوي فاغرا فاه كل المصائب تكون هينة إذا لم تكن المصيبة في الدين على ليس ليس المصيبة فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن المصيبة فقد دين يفوت بفقده نفع كثير نسأل الله عز وجل السلامة ونعوذ به من الغواية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi magana a kan shi hudu ba mu ta yi magana ne a kan wato mahimmancin riko da addini gangan gangan ‘yan uwa musulmi mu sani mahi kima mahi daraja mahi tsadar abin da mutum musulmi yake mallaka a cikin rayuwar shi ta duniya shine addinin shi addinin shi wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi zuwa gare shi ba don ƙarhi ba saboda inda ƙarhi ake gano addini wasu sun hika ƙarhi ba don kuɗi ba saboda inda kuɗi ake gano addini wasu sun hika arziki a duniya amma ba su gane shi ba kawai Allah ya maka gata da falala ya ɗora ka akan addinin musulunci addinin na wanda Allah ya faɗi ya ce inna dina inda Allahil Islam lalle addini a wajen Allah wanda ke karɓa sunan addini shine musulunci duk abin da ba shi ba shiriri ta ce shirme ne sakarci ne ɓata lokaci ne Allah bai kiran shi ma da suna addini balle a yi zancen ya karɓa yan uwa musulmi duk musulmin da duk mutumin da ya haɗu da Allah bayan turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da Allah da wani addinin da ba a kan shari'ar annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to Allah ba ya karɓa duk ikhlasin shi duk tsarkin zuciyan shi duk yanda yake shan wahalar shi domin Allah in dai ba a kan tsarin shari'ar annabi Muhammadu ba sallallahu Alaihi wasallam to babu ruwan Allah da wannan wahalar da ya sha babu ruwan Allah da zuhar da ya yi babu ruwan Allah da wahalar da ya yi da sunan addini ko bautar Allah Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin littafin shi mai tsarki ya ce wa manyar tage gairar islami dinan duk wanda ya nemi wani addini wanda ba na musulunci ba falan yi ƙubala min hoto ba za a karɓa mashi ba to inda ma ya sha ba shi kenan ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a lahira zai tashi cikin waɗanda suka tauka asara Allah ya mamu tsari ƴan uwa musulmi addinin musulunci shine addinin da bai yarda ba ya zauna inuwa guda tare da shirka ba musulunci ba shirka babu zancen haɗin kai ko fahimtar juna ko kusanci tsakanin musulunci da shirka don haka addinin musulunci daban addinin kafirci daban Allah ta'ala ya ce ma annabin shi ka faɗa wa duk duniya cewa lakum dinukum waliya dini addinin ku yana gare ku addini na yana gare ni kowa ya je ya ina shi ma'ana addinin ku wanda kuka kudirce na kafirci da shirka ku riƙe kayan ku addini na wanda na kudirce na musulunci da bautar Allah shi ɗaya yana gare ni zan riƙe kayana ‘yan uwa musulmi mu yawaita roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu akan addinin musulunci ba farko ba ne ake kallo ƙarshe ake kallo ko kawaye gari kai cikin musulmi kana ma Allah godiya to kana da tabbashin rayuwarka za ta hita kana akan wannan addinin na musulunci don haka mu yawaita roƙon Allah Allah ya ba mu tabbatuwa da kahuwa akan addini iskan duniya da hayaniyar duniya da rikita-rikitar duniya musamman ma irin wannan lokacin namu na kafofin sadarwa wanda addini ya zama abin wasa a cikin kafofin sadarwa ya zama baya da kima baya da gata kowane irin kalan mutum zai iya buɗe bakin shi ya ce yana da tacewa akan addini yana da ja wai shin Allah da ya ce kaza wai shi yana da ma tambaya wai yaya ma aka yi Allah ya ce kaza wai shin musulunci da ya tsara kaza shi yana da ja ai bai dace da hankali ba wai shin kaza da ake yi a musulunci a ma'auni na hankali ma wannan mai hankali yayi irin wannan lokacin na rikita-rikita wallahi talaɓaɓɓaya addini sauƙi gare ta irin lokaci ne muke ciki wanda mutum yana iya shekarar shi arba'in yana bautar Allah da musulunci da rana tsaka wani ya zo ya ruɗa shi tana yi wannan mutumin kai kana kallon shi ne da idan ka na mutum amma shaidan ne ke cakuɗa tare da shi shi ke ziga shi shi ke ziga shi shi ke turo shi shi ke tunkuɗo shi shi ke tunzura shi abin da yake faɗa ma ibilisi ne ke faɗa ma kai kana kallon ɗan adam ne yake ma magana don haka yan uwa musulmi mu yawaita roƙon Allah ya ba mu tabbatuwa da kahuwa akan addininmu na musulunci yana daga cikin addu'ar da manzan Allah ya yawaita yi a rayuwar shi yana cewa ya muqallibal qulub ya Allah mai jujjuya zukata sabbit qalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai dage ta wannan addu'a to ina gare ka ko gare ni mu muka hi cancanta da mu dage mu dagargaje mu ta roƙon Allah Allah ya tabbatar da mu akan addinin shi amma fa tare da wannan addu'a da manzon Allah yake yi don ka san iskan duniya da guguwar duniya hatsari gare shi tare da wannan addu'a da manzon Allah yake yawaita yi Allah ya sabakar mai da wahayi yana faɗa mashi yace walaula an sabbatnaka in ba dan da muka tabbatar da kai ba laƙad tattarkanu ilaihim shay'an qalila saura kiris da ka karkata zuwa gare su dan kadan kadan da ka dan karkata zuwa gare su sai Allah ya ce inda kayi haka idan la'azaqnaka dha'ifal hayati wa dha'ifal mamat da mun ɗanɗana maka limkin balimki na azaba ta rayuwar duniya da kuma limkin balimki na azaba ta lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa mai haka in ba dan da muka tabbatar da kai ba da kiris saura kaɗan da ka karkata zuwa ga addini wanda ba na musulunci ba to idan Allah yana faɗa wa manzo Allah haka ashe mu ne ya cancanta mu dage mu yawaita mu matsa mu takura wajen roƙon Allah dare da rana Allah tabbatar da mu akan addini na musulunci ɗan uwa musulmi mu sani cewa mutum musiba ta faɗo mai cikin addinin shi a waye gari ya yi talaɓaɓiya ya saki addini ya kama shirme da shiririta ya kama kama-kama da share ƙwaƙwalen wasu mutane wannan musiba ce wadda wallahi tallahi babu musiba wadda take daidai da ita in kana neman mahi girman musiba to ita ce musibar da za ta faɗo ma mutum a cikin addinin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin addu'ar da yayyawaita yi yana cewa wala taj'al musibata na fi dinina Allah karka sanya musiba ta zama cikin addinin duk abin da zaka jarraba mu da shi na musiba Allah kakka jarraba mu ka sa musiban mu jarrabawa mu ta kasance cikin addinin mu ne Allah ka tsare mu game da haka ƴan uwa musulmi musibobi suna kasancewa Allah yana iya kawo musiba cikin dukiyar mutum ko cikin gangar jikin mutum ko a kawo maka wata musiba cikin gidanka ko a kawo ma wata musiba cikin iyalinka amma wallahi gaba ɗayan waɗannan musibobin 'yan ƙananu ne suna da sauƙin sha'ani in aka gwama su da musiba ta addini kai su waɗannan ma wani lokaci alheri suke zame ma mutum me yasa a alkur'ani lokacin da Allah ya dauki alkawali yace wala nabluwannakum yace wallahi sai mun jarraba ku da me da wani abu na tsoro da yunwa da da ababe marasa dadi wanda Allah ya zana karshe sai yace mi koyi albishir ah kenan alheri ne wa bashir sabirin yi albishir ga masu hakuri saboda su masu hakuri wannan musibi alheri za ta zama gare su ashe in musiba ta kasance cikin dukiyarka ne kuma Allah ya sa kana da zuciya ta masu haƙuri masu addini wannan musibe wallahi za ta zame ma alheri idan musiba ta kasance cikin gangar jikinka Allah ya jarraba ka da wacce cuta ko wani ciwo kan rasa mahita a kan shi kana cikin masu haƙuri masu addini wannan wallahi sai ya zame ma alheri ko a duniyarka ko a lahiranka me yasa manzon Allah ya ce in Allah ya jarraba mutum da rashin ido babu wani sakamako da Allah zai mai sai aljanna in dai yayi haƙuri a duniya ka rayu baka da ido ka ci ni'imar ido da kimar ido amma kai Allah ya hana ma kuma ka zama bawan Allah mai godiya Allah ba a jin maganganu na raki ko na nuna Allah bai kyauta ma ba daga bakinka kullum kana rike da addini wallahi sakamakonka aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana mana musiba ta gangar jiki ko musiba ta dukiya ko musiba ta cikin gida ko musiba ta iyali in ta zame ma bala'i da ƙalubale kai yi hakuri ka nemi lada wajen Allah Allah ta'ala zai musanya ma madadin wannan musibe ko dai ya musanya maka da wani alheri tun a rayuwarka ta duniya ko kuma ya musanya ma da wani babban alheri a lahira to ‘yan uwa musulmi shi ya sama wani malami daga cikin malamai yake cewa ni sau da yawa in aka jarraba ni da wata musiba gode ma Allah ne ke sau hudu in naga musiba ta zo ya ce wallahi sai in ma Allah godiya lugodiya hudu nike ma Allah ya ce na farko sai in kalli wannan musibai inda Allah ya ga dama da yana iya kama na wadda ta hita girma kwai musibobi da yawa wanda suke faɗa ma mutane to sai in ga in na tuno wane da wane da abin da wane ya samu na musiba da bala'i da wane haɗu da shi da kata'i da wane ya faɗa ciki sai in ga yunitawa a shi karama ce alhamdulillah ya ce sai in gode ma Allah da ya sanya musibai tawa karama ce bai jarraba ni ba da wadda ta hita girma ya ce karo na biyu sai in yi tunani cewa Allah ya azurta ni da haƙuri saboda na san Allah ganin na yi haƙuri ban yi raki ba ban haukace ba hankali na bai hita ba ban ya ce to wannan ma sai in ma Allah godiya da ya sanya ni cikin masu haƙuri a lokacin musiba abu na uku ya ce sai in tuno ni da musibar nan ta faɗo na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ga lada da Allah ya tara wadda za a ba wanda musiba ta zo mai ya faɗa haka ya ce sai in ƙara gode ma Allah da ya datar da ni da inna lillahi ya ce abu na hudu sai in tuno kai wannan fa musibe ba ta shahi addini na ba addini na na nan daram ina sallah ina ci gaba da bautar Allah to wannan musibe kenan karama ce tunda ba cikin addini bane yace sai in ƙara gode ma Allah yace shi yasa duk in musiba ta zo mani sai na auna ta bisa wannan ma'aunayyan sai in ma Allah godiya sau hudu ƴan uwa musulmi musiba ta addini ita ce babba ita ce babbakekiya ita ce shirgegiya ita ce babbar musiba ba musiba ba ce ka sautin kiya ka daure ta mutu ɗan ƙaramin musiba ce ba musiba ba ce ka tara kuɗi ka yi shekara hamsin kana neman kuɗi wani ya zo ya kwashe rana tsaka wannan musiba ce ƙarama saboda ba da su Allah ya halice ka ba dama ba musiba ba ce ba wato wani cikin iyalinka ya faɗi ya mutu wani cikin masoyanka ya mutu wannan karamin musiba ce in aka yi haƙuri alheri ma take zama babban musiba yau shine a ce addininka wanda shine tsiranka shine ginshiki na ka shiga hallaka ta dindindin ko ka shiga cikin rahama da dace na dindindin yau gashi yana tangal-tangal wallahi musiba ta zo ma mai girma ya ka waye gari addinin nan naka shine tsiranka ta har abada ko kuma shine hallakarka ta har abada wannan addini shine guguwa take tasowa daban-daban tana ma gilgiji da shi to wallahi musiba tana tunkaro ka dole sai ka kara tashi tsaye tsayin daka yan uwa musulmi babban musiba a addini a musiba a addini kala biyu ce takan iya zama shi wannan mutumin musiba shi cikin addini shine addinin shi baya da wani matsayi da ya doke shi komi ba shi musulmi ne amma suna iya kwacewa da kafirai gidan giya shi musulmi ne amma suna iya kwacewa da kiristoci gidan karuwai shi musulmi ne amma duk shakiyancin da kahuri zai yi shi bai bin dokokin Allah shi ma zai aikata wallahi wannan musiba ce cikin addini a ce kai musulmi ne ka yarda da Allah ba wai kana shakku ba ka yarda da annabi Muhammadu ba ka da ja dokokin ƙur'ani ba ka da shakku daidai ne kuma bin su shi ne zaman lahiya amma dai kai ka kasa biya kana ji kana gani kana sura ƙarya kuma ka san ƙarya tana kaiwa wuta kana ji kana gani ga ka kana gulma kuma kana sana gulma kana kaiwa wuta kana ji kana gani ga ka kana aikata ga ka kana cin dukiya haram kuma wallahi ka san haramun ne dukiyar nan kuma ka san cin dukiya haram yana hallakarwa to wannan fa musiba ce cikin addini ita ma ka saba wa Allah gace gace tare da cewa ka san wannan sabon Allah ba daidai bane hallaka ne wannan yana cikin musiba cikin addini sai kalan musiba ta bi wadda ta ɗara wannan girma ita wannan musiba ce ta addini amma ba ta kai girman wannan ba musibai ta gaba kalan musiba ta biyu shine abin da ya fi wannan girma kamar kana musulmi amma kuma kana aikata shirka ga ka kawaɗa cikin shirka kuma kai musulmi ne ko kuma ka faɗi wata kalma wadda a tsarin musulunci faɗin wannan kalmai kafirci ko kuma ka aikata wani aiki wanda a dokan musulunci aikata wannan aikin kafirci ne ko kuma ka kudirce wani abu a zuciyanka ya zauna zam wanda a dokan musulunci kudirce wannan abun kafirci ne sai a baya gari kai ka tumka ka fada cikin wannan musibar to kai matsalanka ta yi girma ko kuma kana musulmi amma sai a waye gari ciwon munahuci ya daddabe ma zuciya ka wayi gari munafiki kai da kanka kana shamanin anya ba haka nake ba to wannan wallahi musiba ce wadda ta dara waccan musibai ta masu sabon Allah tare da cewa sun san ba daidai bane amma dukkanin su musibobi ne a cikin addini yana cikin musiba cikin addini wato kana bautar Allah akan daidai kana bisa tauhidi kana bin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai wani shedan ya zo ya buga ma ganga ya ce shiri ta ce kake menene daidai sai zo ma da wani abu wanda baka taba jin shi ba a addini tunda Allah ta'ala ya halice ka to koda baka bi ba mahi karamci ko tsaye kai cikin rudu kana eh kamar dai haka ne kamar ba haka ba to ya gama da kai musiba ta cin ma ko da baka bi ba a ce ruda ka kadai yayi cikin addini kan rasa to shi ke kan gaskiya ko ba shi ba wallahi wannan musiba ce a addini yan uwa musulmi duk mutumin da addinin shi yake da kima yake da girma to zai zama ran shi ba komi bace in ya gwama ta da addinin shi kisa sahabbai suka iya ba da ransu mutum ya san mutuwa ce amma ya tunkare ta gadan-gadan saboda addinin shi ya hi kima ya hi girma a wajen shi duk wanda addinin shi yake da kima da daraja to dukiyar shi ba komi ba ce shi yasa sahabban annabi suka sadaukar da dukiyansu saboda addini wani sai da ya zama hannuwan shi biyu duk abin da ya mallaka duniya an raba shi da shi an kwace an ce sai dai ka zaɓi guda cikin biyu ko dai ka bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ka zama komi ba a barin ka da shi ko kuma kakkabe shi ka rike dukiyanka irin su Suhaib amma ya zabi mi ya zabi ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dai dukiya ce wannan karama asara ce ne ya bar musu yadda don haka 'yan uwa musulmi wallahi duk musulmin da addinin shi yake da kima akan shi to a kowace kabtawa kuma a kowane lokaci yana shirye akan ya rasa dukiyar shi in dai kan amfanin addini shi ne wannan ba matsala bane wajen shi amma da kaga musulmi shi dukiyar shi tashi addini shi kima addini yana iya tozarta akan dukiya kuma shi yana da dukiyar da in yasa ba zai tozarta ba ta wannan musulmin addinin shi baya da kima a wajen shi da kaga musulmin da shi a wajen shi harkar siyasa ta fi cancanta a zuba dukiya cikinta tunda ana tunanin riba ce zuwa gaba ta samu ta fi cancanta a zuba mata dukiya amma shi addini bai da cancantar a wa'ahala a kashe dukiya sosai a kan shi wallahi tallahi wannan mutumin addinin shi ba bakin komi yake ba a zuciyar shi da kaga mutum yana kallon akan ya ba limamin unguwar su jika ɗari kaɗai kamar ya tabka wata asara amma ya iya ba dan kokowa miliyan biyar hankalin shi kwance cikin jin daɗi da farin ciki billahi lazi la ilaha illa huwa wannan mutumin addinin shi ba bakin komi yake ba a zuciyar shi duk mutumin da shi akan a daga addini ko a yi da'awa in an zo wajen shi neman taimako ya kama a matsayin shi na musulmi sai da ya mishi ka 20 ya bada yana yana jiran kuma a yi ta yaban shi bisa mambari yana alhaji wanda ya taimaka amma in ana shirya iskanci ko wata sabga ta duniya to nan kam ja ka bani wuri za ka ji ana zancen masu malmalo malamalan kuɗi suna badawa yana cikin sawun gaba to ina ma rantsuwa da Allah wannan mutumin addinin shi ba bakin komi yake a gare shi ba baya da kima baya da daraja duk mutumin da addinin shi yake da daraja yake da kima yana hihita shi sama ga komi a rayuwar shi to komi ma nashi baya yake wannan addinin nashi shine a sawun gaba don haka ya iya haƙuri akan matsayi saboda addinin shi ya iya haƙuri ya rasa dukiya saboda addinin shi kai ya iya haƙuri ya rasa ran shi ya fita daga duniya gaba ɗaya saboda addinin shi ɗan uwa musulmi duk mutumin da addinin shi yake da daraja da kima a cikin zuciyar shi har abada ba za ka same shi ba yana lalabe cikin fatawoyin malamai wai ina wadda ta ɗan sauƙi sauƙi ya bi a wannan addinin shi ba bakin komai yake a gare shi ba shi sa shi kullum ba gaskiya yake nema ba a sauki da rangwame yake nema inda aka yi fatawa mai sauki to can yake laƙewa ko da kau yana da hankali yana da basira yana iya tantance daidai da abin da ba daidai ba to amma ya fi son ya laƙe kan wata fatawa wanda ita ce mai sauki to in mutum ya fi fatawa ta sauki ai zai waye gari kafiri domin akwai wanda zai halatta maka zai halatta ma shirka akwai wanda zai halatta maka bautar gunki da tawili akwai wanda zai iya ce maka daidai ne kayi kaza wanda shi kuma yin shi asalin kafirci kenan to duka wannan an samu a tarihin musulunci wanda zai halatta ma sabon Allah wallahi a cikin tarihin musulunci an samu wanda da sunan musulunci suka halitta bautar gunki suka ce ai bautar gunki ba wani lahani ba saboda duk wanda ke bauta ma gunki ai Allah ne yake bauta ma kuma suka ja aya cikin Qur'ani suka ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi aw an wa karha ai duk wanda ke cikin sammai da kasai Allah ne yake ba sujada sai dai akwai masu sujada cikin da akwai wanda tilata ne suke sujada suka ce don haka da mutum ya zo ya magunki sujada wai Allah ne yake tahowa sai ya shige cikin gunki don haka kenan kai sai kai tsammanin kama gunki sujada ashe Allah kama dan girman Allah in fatawa mai sauki kake bi a addini ba hallaka ta cin ma ba hallaka ta cin ma saboda wani zai halatta ma bautar gunki wani zai wato ƙarshen dai ta'addanci da lalaci addini shi ce kana bato wani shi a wajen shi daidai ne saboda haka duk wanda addinin shi yake da kima wallahi baya tsayawa sauraron kowane shu kowane sha kowane gara duk wanda ya banko kai ya taho sai ya mije kahuwa yana ma fatawa kai kuma kana gilgiza kai kamar kadan gari ya kaga musu ai qur'ani ne yake karanta ko ayoyin qur'ani a'a anya addinin naka yana da girma a wajenka inda yana da daraja da Allah ya halice ka yi barka da hankali don ka yi amfani da wannan hankalin ne wajen ka yi iya ƙoƙarinka wajen lalaban gaskiya kuma in ka same ta kamata rukon sai dai a kashe tsohuwa a kan da wata yan uwa musulmi duk mutumin da addinin shi yake da daraja yake da kima a wajen shi to zai yi ƙoƙari iya ƙoƙarin shi wajen lalaban gaskiya a duk koma wani ɓangare koma wani ɓangare ko saɓani ɗan ƙarami ne ɗan kaɗan a wajen malamai to shi so yake cikin wannan saɓanin sai ya gano ina daidai take to wannan ya san daraja addinin shi ya san addinin shi ya fi komi yan uwa musulmi duk mutumin da kuma addinin shi ya zamo ba bakin komi ba to akan ɗan ƙaramin abu ma na duniya yana iya sai da addinin shi yana iya ba da addinin shi kan abin da bai kai ba ya kawo daga cikin ababe na duniya yana cikin alamomin mutum bai damu da addini bai ɗauke shi komi ba wai ya ɗora mamaki me yasa mutane ke wahalar da kansu suna ta saɓani duba Allah ake ma ba ai kawai ai tai alhali ba zai yarda ba a yi saɓani kan shagon shi wanda ya mallaka in wani ya dawo yana naka ne ko nawa ne aka yi saɓani ba ka cewa to ai kawai a kyale ba komi saboda shagon ka yana da daraja wajen ka naka ne wasa ma ba za ka karɓa ba a maka cikin shi amma ka yarda a yi wasa cikin addini har wani ya zo yana wasa da addini abubuwa sallah wadda musulmi suke tun da annabi ya bar duniya ana yi sai wani ya zo ya nuna ba daidai ba ce ko ba haka nan ake yi ba kai kuma kana dariya kana wasa kana ɗaukar abin ma wai abu mai sauki ba komi ba yau wani sai ya dawo ya ce ai babu azabar kabari ai a kabari babu azaba wa ya ce akwai azabar kabari nan mutum wani kura ke canye shi ma ba a masa shi kabarin ba balle a mai azaba wani ma iska wai kai dariya kake wai ya kawo hujja ya gamsar da kai saboda gili-gili ne na gidan gaba saboda kai cikin musulmin ma bataccen musulmi ne kake shi kake wai ya kawo dalili shi nan ya kure ya kure Allah da annabi kenan ko tunda Allah da annabi suka tabbatar da akwai azaba kabari wani kato yanzu sai ya zo ya ce maka ai akwai wanda kura ke canyewa akwai wanda sai kura hamsin su zo wanga ta ci kafa wanga ya ci kai wanga to ina ya shiga ma kabarin balle a mai azaba kamance kai musulmi kana cikin alladhina yu'minuna bil ghaibi alqur'ani dama ya kira mu musulmi saboda mu muna imani da gaibi shi kuma azaban kabari lamari ne na gaibi shi kuma lamari na gaibi aikin Allah ne Allah kuma babu abin da yake gagarar shi ‘yan uwa musulmi muna da buƙatar mu tashi tsaye-tsayin daka mu yi riko da addininmu na musulunci kuma wanda yake da shakku ko yake da ruɗu kan wani abu bai dace ba ka ci gaba da rayuwa kana da kwankwanto akan wani abu don rayuwarka asara ce ba ta da amfani batukar ya zama na kana da kwankwanto akan musuluncin da kake ko kana da shakku ko daidai da kyautawar ido ne akan cewa ba daidai bane abin da kake kuma ka ci gaba da rayuwa haka a bai dace ba kamata ya ka sako dusa harakoki saboda kai ka zama banza hallaka ta cimma in dai kan mutu akan bata wallahi hallaka ta cin maka tattara dukiya naka wahala da fafatuka wajen neman abinci da waye duka ba naka bane saboda batacce ne in kuma ka yarda da rayuwa irin wadda Allah ta'ala ya zarga cikin littafin shi mai tsarki ita ce rayuwa ta dabbanci irin wadda kafirai suke su abinda suke rayuwa shine irin ta ragwallayya a ci a yi hulhulhul a ƙoshi saboda a je mayan kago haka nan ne kake rayuwa kai kawai abinda ka so ka ji daɗi ka shiga gida ka sa mota ka yi wane ne ka zama shirgege saboda ka mutu mala'ikun azaba su narka to idan wannan rayuwar ita ce ta hi sauƙi gare ka dubara ta rage ga mai shiga rijiya muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya tabbatar da mu akan addinin shi muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki kada ya karkatar da zukatanmu bayan ya shiryar da mu kuma ya taimake mu da rahama ta musamman daga wajen shi wadda za ta tabbatar da mu akan addinin shi muna roƙon Allah ya raya mu akan musulunci ya karbi mu akan musulunci ya tada mu a cikin tawagan musulmi na kirki wanda suka bauta mu Allah da musulunci irin wanda yake so kuma ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi muna roƙon Allah bayan Allah waɗanda suke da bukata akan addu'o'i suke bara addu'o'i akan bukata bukatocinsu daban-daban Allah ne mai biyan bukatoci muna roƙon Allah Allah biya man bukatocin mu baki ɗaya da mu da su waɗanda suke fama da cututtuka da matsaloli na rayuwa Allah ta'ala ya yaye ya sauƙaƙa ya tausaya Allah ta'ala ya kawo alkhairi Allah ta'ala ya wanzar da zaman lahiya a cikin wato ƙasan mu ta musulmi da kuma sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya waɗanda suke tafafataka wajen su ga sun da hankali a cikin ƙasar mu ko su kawo fitina da rikici da ruru ko su sanya ma talakawa shakku a akan tahiyarsu da tsarin rayuwarsu muna roƙon Allah ta'ala ya kwaɓe sharrinsu duk wanda ya kulla sharri akan wannan ƙasai tamu ko akan addinin mu na musulunci ya Allah ka kwaɓe wannan sharrin kuma ka maida shi akan shi kakka ba ce sa'a ya Allah da rahamarka ka tabbatar da zaman lahiya ka tabbatar da alkhairi ka tabbatar da albarka ka tabbatar da kwanciyar hankali ka tabbatar da rayuwa mai daɗi ka tabbatar da mu akan addini ka ɗaga tutan musulunci cikin ƙasar mu ta Nijar ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ya Allah duk abin da ba mu iyawa ka iya mu shi muna roƙonka dukkanin alheri muna neman tsarin ka gama daga dukkanin sharri wala haula wala quwwata illa billah